الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة yau alhamis 22 ga watan rabi'in al'awwal idan mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 81 daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a al-isne a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ashafari allah maɗaukin sarki mai sa kayya da alkhairi za mu tashi kan tambaya na sha tara idan mahiyar sunna inda shiyuhi shi'a jama'a idan aka ce sunna mun san me ake ce ma sunna a addinin musulunci haka amma a wajen 'yan shi'a idan aka ce sunna to mai malaman shi'a suke nufi da sunna kakka yaudaru kaji sun ce kama ja a fi sunna ka ɗauka irin sunnan kuku musulmi akwai abin da suke nufi da sunna a sunna inda home sunna a wajensu iya sunnatul ma'asumi na alaihi musallam shi ne abinda waɗanda suke ca ma'asumai ne a imma ɗinsu guda goma sha biyu suka aikata ko suka faɗa amma a wajen musulmi sunna mecece sunna hmm? ba magana ko aiki ko tabbatarwa annabi ba da su abinda suke nufi da sunna ba kenan wannan bayani ya zo cikin littafin ad-dustur al-islami li jamhuriyya dustur al-islami li jamhuriyyati iran littafin tsarin mulki na kasan iran a shafi na 20 isdar wadaratul irshad iraniya eh iraniya iraniya wannan isdar wanda suka fitar da littafin wazaratul irshad ministan yada labarai da wayar da kan jama'a na kasan su suka fitar da wannan littafin mu a kasan nan ba muna da nema ba eh ba su ne masu wayar da kan jama'a ba kaga munan commission ake da shi amma su can menene wizara ne minista suke da shi a kan wannan sosai cewa duk inda ka ji an ce sunna to ana bayani a kanwa magana ne na almasumun Allah shi kyauta ƙalu suna cewa zalika li annahum humul mansubuna min Allah ta'ala domin so dana imma goma sha biyu Allah ne ya kafa su ala lisanin nabi annabi ne ya farta cewa su kafaffu ne daga Allah لتبليغ الأحكام الواقعية domin su tabbatar da hukunce-hukunce a nan duniya fala ya hukumuna illa anil ahkamil waƙa'iyya inda Allah ta'ala kama hiya duk abin da suke ba da hukunci a kai to abu ne na tabbas tun daga wajen Allah haka Allah yake so kuma haka bayanin ya kasance sauraka su madadin Allah ne a bayan ƙasa kenan maganganunsu da ayyukansu duk wannan sun shi ne sunna yanzu wannan magana tambaya akwai aya ko hadisi a kanta iyakanta kenan an gama ɗan shi a yadda no aya no hadisi kawai wani ƙato ya ɗauki alƙalami ya rubuta kenan inda wannan ya faɗa shi za su yadda karanta littafin usulul fiqh al-muqaran juz'i na uku shafi na ɗaya. na muhammad rida al-muzaffar kamar yadda muke da usul fiqh namu da fiqhul muqaran namu da qawaidul fiqhiyya namu in shiya suna da nasa haka shi yasa in suka zo gari suna son su batar da ustazai irin wannan masu kazallaha da karambani sai zo da littattafai irin wannan na usul masu saukin larabci wanda wani marubuci daga cikin marubutan shi'a da bai shahara da shi'a ba zai zuwa da irin wannan rubutun argumanta mala ya karanta mana a masallacin nan a cikin hikiba sukan samu malami masu shirya sunan shi da sunan wani ahalu suna da ya shahara ilimi don su rika rubutu da sunan shi ayan kawo daga ibn jarir ko duk suna waɗannan abubuwan sai ka ɗauka wancan malamin ne shi sa malami ba shi ya gaya ma kaza za ka yi ba ko ya gaji mutane sa ta istishhadin tafan shi'a ko na khawarija ko na mu'tazila wallahi malam abin ya ɗaure maka kai ko gaji magana batatan wannan magana shi'anci ne malami ya ɗauka yana ta faɗi me ya kai su wasu goge ba suka shiga cikin harka an ɗauka wai harkan ilimi harkan surutu ne da jan baƙin larabci wannan a to masu labaran nan a gidan rediyo ko tv na larabawa a shidin malamai ne eh eh za wata yarinya ba ta sa hijabi an ta mata nasiya ta ƙiji rannan mun je ziyara gidansu sai wanda ce gashi nan kai mata faɗa ba ta sa hijabi an yi an yi ta ce ta ga malaman ma ba sa sa na ce ina malaman sai da kunna tv ikon allah sai da kama tashar laraba ana labarai sai ga wata shegiya da gashin ta waje to wannan ai malama ce na ce a'a ya ga da malama to ba ka tantsa katun qur'ani ba balarabiya ne tana labarai da ni na ce kasar ta ma arniya ce fa ta ce arna na larabci na ce to abu jahal ma na yi ai ko abu jahal bai larabci ba ma larabcin yake aka ce shi ku gano ita abin da ya yi dare ta kenan tun daga malamai a tv ma ba sa sawa to ita ba ba ta sawa Allah shi kyauta to sai mala ya ce falaisat hina izin makasura an sunnata rasulullah a wajensu aka ce sunna ba ta taƙaita ga annabu ba ne almasumu wahada wanda yake shine masumi kadawa dole ne imamai guda goma sha biyu sun shiga wala farka fi kalami a immatihim al-ma'asumin al-isna ashariya baina eh sunnat tufula wa sunnan najaj al-aqli kuma babu bambanci fa a wajen imaman nan nasu goma sha biyu in imami yana lokacin da yake yaro duk abin da ya faɗi na bautan ƙuruciya addini ne sunna ne da kuma lokacin da ya gama nuna a hankalin shi ji magana da nake muku da wasu za mu zo mu karanta ne yana ga cin mazahir na hubbu zuhur shi ne wanda yake neman shahara ba zai taba zuwa ya samu masu hankali ba ba zai yi wadon ba su bi shi ba za ne mai ƙananan yara ne waɗannan wanda ba su ma san me suke ga ce masu ma Allah tara ne za su yadda kai da kawai ka san kana da hikimomin bayani da ƙairere za su bi ka to su za kwaso irin waɗannan mashirmantan sai a ɗora su mazahir ne na hubbin zuhur to shi'a suna da irin wannan je sai ke cewa sunni tufuliya sunni tufula shekaru na yarinta da kuma me sunnin nadaj al'akali da shekarun nuna a hankali akwai wanda hankalin shi ya riga gama nuna lubus wannan dabin da ke kallon ka yake in ka ga wanda ya bi yan hubbus zuhuru kuma yana da hankali ko akwai cutan hassada a cikin ran shi da za ka zo ka ji malamai sun faɗi ba wannan kaga mutum mai hankali ya san me yake ya sa kan shi a cikin rikici irin wannan allah shi kyauta to 'yan shi'a inda za yaro daga cikin zai maganan banna za su ci addini inda sun cire maganan yara to kaga mahadi ba za a yi da maganan shi ba sau da sanda ya shige sardar yaro ne ƙarami don na gani shekara hudu kuma za ka zo ka ji ita kanta uwan da ta haife shi mafa ba a santa ba mun gani ba a santa ba da aka matsa aka ce ai uwar shi an santa wanda ake ko batan wata ba taɓa yi ballanta na ciki ya daga ce an yi cikin amma a cinye ne a cinye aka yi cikin a cinye aka haife shi kan gano wannan da kyau ku shi yasa da ka ji karatun yan shi a gara ka je ka ji dare dubu da ɗaya ka san kawai nishaɗi kake yi shi za ka zo ka ji malamai sun yi bayani haramun ne yan bida da yan son zuciya suna kadu ka saurare su ba haram ne inda ka san haram ɗin zina da shin giya haka yake wallahi haram ne in ba ka sai sun batar da kai so da akwai karere da yawa a bakunansu Allah shi kyauta li'anna min sifati immatihim yana daga cikin siffofin imamansu an ya kona ma'asuman dole imami ya zama ma'asumi min sifati ad-daruriyya al-muhimma kuma yana daga cikin siffofi na lalle mai muhimmanci bal min shara'id al-imama ya daga cikin ma sharɗin imamanci an ya kona ma'asuman kan nabi imami ya zama ma'asumi kamar annabi min jami'in raza'il ga duk wani abin tar walfawahish da kowace alfasha ma zahara min hawa ma batan na faida ɓoye min sunnat tufula tun daga shekarun ƙuruciya hattal wafati har zuwa mutuwa amdan wa sahawan ba abin da yake da gangar wanda ba daidai ba ko da mantuwa wa an ya kona ma'asuman min sahawi wal khata kuma ya zama tsararre daga kuskure da kuma zamiyan kafa wani siyan da kuma mantuwa kai ka ja da mantuwa to ko annabawan Allah suna mantuwa ai sun faɗi wannan magana cin ka'idul imamiyya eh fi thawbihi jadid a shafi na 97 fasli na uku da ke bayani akan al'imama wannan fa shine shi an ci jama'a shari'a tana magana da yaro ne in to sun ce zama masu ne duk imamansu ma masumai ne ba sa yin abin da ba daidai ba duk abin da suka yi daidai ne allah ne ce su ka ji wai ba sa kuskure kuma ba sa mantuwa wai wannan yana cikin siffofin imama mun gani a karatu na gaba a tambaya ta 20 za ku zo ku ji wani abin almara inda suke ce idan fa'al yi balliga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shari'a kulla ha kabla wa fati fi itikadihim cin aƙidin shi'a wai shin annabi kafin ya rasu ya gama isar da saƙon da allah ya aiko shi da shi duka ko ku akwai sauran da bai isar bai bar masu su ƙarasa kun gani malan kana neman tabar gaza da ka tobara ka samu addinin shi'a malan ka koma gida kawai don wani tsiyan ko a cikin yahudanci ma babu wallahi malam sau da shi'a tun da suka bude kofan duk abin da ka lalubo ka ja birge ka ce annabi ne ya faɗa ko an samu matsala kuma wallahi a haka suke gina addinin mutane kuma kalli mutane da yawa a ko'ina da suke tabinsu da a gane ita ɓata ko ba a gane ta da gayya yanzu duk waɗannan da aka yi rikicin zariyar na aka kakkashe su duk fasin yi abin da suke shirya ne sai sun je lahira su kansa cikin fitina mun gani jin da 'yan shi'a suka cika ko'ina a duniya da ƙarya sai je sai su ɗauko hotunan gawaki da aka yi yakin rwanda ko burundi ko wani waje can sai sai ta nuna ma turawa da kungiyoyi ce wadda ga su nan su ne na aka kashe wani hoton gawakin da suke sa ma turawa musamman waɗannan da ke fafutukan haƙƙin bil'adama in ka ga yawan gawakin da ake kashe sai ka ɗauka duk mutanen jihar kaduna ne aka kashe wanda ana rigiman wani lungu a gelle su ma ba su sani ba ba mu ne 'yan zariyan ba da hayaniyin da aka yi kai kaga gawa guda daya eh ba a lungun gidan zazzaki aka yi rigiman da aka gama da can lungun husainiya ba kai kaga gawa amma in suna ba da labari suna karerai ga turawa iyayen gidansu sai ka ɗauka duk mutanen jihar kaduna ne aka kashe ya su ɗauko hotuna na gawo gawo gasa nan ko su ɗauko hotuna na rikicin boko haram da aka yi ko na boko haram ba akwai ƙarerin da ake ta sa anet ba ɗauko na rikici da aka yi can a sudan ta kudu ana kwasan wasu gawawaki gasu nan ana loda a mota ce duk yan boko haram ne aka kashe to shi duk wannan sun zuba rikicin sudan ta kudu an zuba rikicin somaliya an zuba duk wani rikici da aka taɓa yi a kakkashe bakaken fata sun ce mutanensu ne aka kashe sau da propaganda to mu ban yi mamaki ba sau da dama ƙarya na daga cikin manya-manyan rukunan addinin shi'a kuma suna wannan ne saboda mai neman magoya baya kuma a tausaya masu a ce suna kan daidai har ma gashi a ta karkashe su akwai ɗan shi'a da ya zo man da hotuna na irin waɗannan gawakin sun fi ɗari biyar daban daban daban daban daban daban tsiri da riyan ce kai an ga maka nima sakari ne irinka na ce yanzu wannan da yan shi'a ne a kashe ce e na ce duk waɗanda suke bitowa mazahara sun kai yawan waɗannan mutanen duka na najeriya da afirka sun kai su sai shuru na ce gwamnati cewa ta yi mutum 300 da wani ba aka shi ko kuma kuka ce mutanen sun kai dubu yanzu gawakin da ke na wajen ba su fi dubu ɗari ba wanda ka nuna mu cike ka zama sakare mana ana wasa da kwakwalonku ku zama mashirmanta dabbobi cito to ko propaganda ne ce shi ka zo man ai shi ne ka zo ka yi man ka ɗauke ni sha-sha-sha ɗan uwanka Allah ya kare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum